malamai sun yi ta wasiya da shi musamman malamai da suka zo bayan sa suka kwatanta abin da ya rubuta da abin da wasu suka rubuta tafsirin bazawi yana da kyau shi ma kwarai ibnu taymiya shi yayi ba malamai sun ce ibnu taymiya ya tsarkake bazawi da ambato don lokacin ibnu kasir bai yi tafsirin sa ba dan shi ibnu kasir karamin dalibi ne a makarantar ibnu taymiya kaga bai ma san ya rubuta tafsirin sa ba tunda sai bayan ibnu taymiya din ya shude sannan ya rubuta dan haka ba zai bayani shi idan ka yana maganan bagawi a cikin mukaddima sai usulul tafsir sai ka ce ah to kila bagawi ya fi ibnu kasir kenan wanda ake ganin gaskiya ibnu kasir ya fi bagawi to amma ibnu tabiya ya faɗa abin da ya sani a rubuce a zamanin sa a lokacin an fahimta ko no to banda tafsiri ibnu kasir kuma ga sai irin na ibnu abi hatim ko da ke shi bai fito ba a matsayin gaba ɗaya tafsiri a jami'at ummul qura da an yi masa hidima an dafa fito da wadansa a jiza din sa amma bai ba gaba ɗaya ba kenan balantana irin sa abdul bin umayyi sai kuma waɗansu tafsiran da waɗansu malamai suke yanzu kamar a fara sa'il jami'iyya wato academic thesis da ake a Islamic University na gama so yawa waɗansu sun fito irin su na Professor Hikimar Bashir yana da wani littafi a tafsir sahih juz'i hudu in ya tattara kowace ya bi ayoyi ne kowace me aka ce game da ita dangane da hadisi ko maganar sahabi ko tabi'i ya yi kokari juz'i guda hudu wannan duk zai taimaka mutum a wannan a matsayin marji'i na tafsiri na'am
رابعا كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة وأسلموا من الأهواء ممن بعدهم ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في أصرهم فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن ممن بعدهم
tabi'ai su ne waɗanda su ma sun kula da musamman wanda suka kula da koyan tafsiri daga wajen sahabbai domin tabi'ai su ne mafifitan mutane in ka ture sahabbai in ka ketare sahabbai wa aslahu min al-ahwa kuma sun fi sauran wanda suka zo bayan su kubuta daga son zuciya mimman ba da musamman da wanda ya zo bayan su wa lam takun al-lughatu al-arabiyyatu taghayyarat kathiran kuma canjin da larabci samu baya da yawa a lokacin tabi'ai fi asrihim a zamanin su fa kanu aqraba ila sawa dan haka sai suka fi kusa da gaskiya fi fahimtar Qur'an wajen fahimtar Qur'ani mimman ba da sama da wanda suka zo bayan su na
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا أجمعوا التابعين على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم ويرجع ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك.
ابن تيمية إذا أجمعوا سوتا بأي إذا سني إجماعي على الشيء وجن فسر وتآية القرآن كو كان من كنت فلا يرتوى في كونه حجة كو شك باب وانا أبن يا زمجة dan ba za su yi jima'i akan bata ba sai in ikhtalafu amma in sun yi sabani mujahid yace kaza ikrima yace kaza fala yakunu qawli ba'dihim فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض maganar ɗaya daga cikin su ba ta zama hujja akan ɗayan sai zanto kowa yana cin gashin kansa ke wani baya matsanta a kansa cewa maganar sa ce gaskiya wala alamun ba dahum sannan maganar ɗaya daga cikin su ba ta zama hujja kan wanda ya zo bayan sa yanzu idan aka yi sabani wajen tafsiri mujahid ya ce kaza misali ikrima ya ce kaza hujjar mujahid ba ta zama akan ikrima ta ikrima ba ta zama akan wannan sannan kuma maganar kowa ba ta zama hujja mu akan mu da muka zo bayan su sai dai lalle ne gaskiya tana nan tana kai kawa tsakankanin maganganun su yanzu aikin mu shine mu ga waye yake da gaskiyar amma mu ba za mu farar da wani sabon zance ba doriya akan nasu aikin mu shine sai mu duba mu ga wane ne wanda ya fi gaskiya to ta yadda zamu mu gane wanda ya fi gaskiya shine wa yurja'u fi zalika ila lugatil qur'an sai a koma kan yaren alkur'ani tsantsa a ga waye ya fassara aya da abin da yafi dacewa da yaren alkur'ani aw sunna ko kuma wani hadisi aw umumi lugatul arab ko waye yafi dacewa da zahirin lugar larabci aw aqwalis sahabati fi zalika ko waye maganar sa tafi kamancecina da maganar sahabbai in dan ya saba sahabbai dan ya dace da su kaga wanda ya dace da sahabban nan maganar sa ta zama ita ce hujja kaga wannan ma'auni ne ya bayar lokacin da muka samu maganganu daban-daban na tabi'ai wajen fassara aya sai mu kai su kotun alkur'ani ko kotun hadisi ko maganganun sahabbai ko mu duba kamus din larabci tsantsa mu ga wane ne ya fassara ayar da abin da ya fi dacewa da shine al-ma'hud fil lughat al-arabiyya abinda aka saba da shi a lugar larabci wanda bai kawo wani bakon ma'ana ba to sai mu rinjayar da maganar sa akan ta dan uwansa
wa qala aiba wato kaga wannan ke nuna maka cewa mukan yi kuskure idan muka dauka cewa idan malamai suka yi sabani ko ce muka dauka ta zama daidai sai an yi sabani ma'ana tun da an yi sabani in ka gara maka dauke wancan in ka gara maka dauke wancan a idan an yi sabani dole ka bincika ka ga waye ke da gaskiya amma ba wai zaka zabo da kaga dama bane ka bi na'am wa qala aiba من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدئا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه ثم قال فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا
شوف الإسلام كله من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين wanda ya karkacewa mazhabin sahabbai da tabi'ai wa tafsirihim ya kauce wa tafsirin sa ila ma yukhalifu zalika zuwa ga abin da ya zama kishiyar fassarar su kana muku tayan fi zalika to yayi kuskure duk wanda ya fassara aya da kishiyar abin da sahabbai ko tabi'ai suka fassara to yayi kuskure bal mubtadi an ya ma zama dan bid'a kawai yanzu tafsirin da ya kawo tafsiri da na bid'a ga tafsiri tun na sunna na sahabbai da da ya kyale shi وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه ko da ko zai zama mujtahidi wanda an gafarta masa kurkuransa baya hana mu ce wannan magana tashi bid'a ce ma'ana hikimar mu ce bid'a ce dan saboda kar wani ya rudu da ita ya bita in ya ga girman wanda ya faɗe ta dole a faɗi cewa bid'a ce dan a kauce mata amma shi kila yana da uzuri cewa ijtihadi ya je yi kuskure wato kaga wannan ita ce magana ta adalci ko magana ta ilimi da yawa daga cikin mutane ba sa bambancewa bain alqawl wal qa'il hadha qawlun wa hadha qa'ilu dan alqawlu ya zanto kuskure laysa bid darura an yakuna qa'iluhu muzniban zance in ya zama kuskure ba wai lalle ne kuma wanda ya faɗi nan sai yayi me ba yayi laifi sai wa ijtihadi in dai ijtihadi yana da lada ne ma guda daya amma hikimar a tabbatar da kuskure ne dan kar wani ya zo bayan sai bi shi to waɗansu sai su ɗauka cewa idan ka ce magana kaza ta kuskure cewa to daidai take da ka zagi mutumin ko ka rage masa kima ko daraja to kaga wannan ko ba magana ce ta ilimi ba don za ka ɗauka cewa yadda imam malik bai faɗa zance haka yake ma min ahadin illa wa yukhadhu min kalamihi wa yutrak ba wani mutum face wata magana sa da ta dace da daidai a karɓa wadda ko ba ta dace da daidai ba a bar masa kayan sa yace illa sahiba hadal kabar sai nuna kabarin annabi ce sai nuna wannan kabarin kaga wannan ya nuna kenan maganar annabi ce kadai ta zama asumiya banda annabi duk wanda ya biyo bayan sa sallallahu alaihi wasallam zai iya zama wardan lil khata zama fi zalika abubakar wa umar wa usman wanda sune khairun nasi ba'da al anbiya abubakar da umar da usman da ali amma tare da haka dukkan su maganganun kowanne daga ciki akwai daidai akwai kuskure sai dai ana magana me yafurin jaye ko shakka babu daidai dan su ya ninninka ya ninninka ninkin baninkin kurakuran da suka yi to wannan yana nuna idan an gane kuskuren su sai a roƙa musu gafara a wajen ubangiji ba za a ba kuskuren ba daidai kuma a bi su akai wannan haka ya abin ya shafi sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in ne irin sai Imam Malik ibn Anas da dukkan waɗansu malamai da suka biyo baya daukan cewa tunda wani babba ne baya kuskure kamar mu dauka tunda Imam Malik babba ne baya kuskure ko sai Usman ibn Fodiyo babba ne baya kuskure to wannan ya zama mun mai da shi masu bi kenan mun daga shi zuwa ga martabar annabi wanda wannan kuskure sannan kuma daukan cewa ai tunda yayi kuskure a faɗa masa bakar magana a yi masa rashin kunya wannan ya zama mazhabi kuma irin na khawarij da mu'tazila ke wanda su bisa yadda babba ya kuskure ko kuma mazhabin shi'a wanda su bisa yadda babba ya kuskure kawai su babba baya kuskure in kuma ya kuskure to ba babban bane ba kenan ya zama tasawatul ru'us bain ar-ra'i wal ra'iyya to kaga wannan ba shine manhajin ilimi ba tsakani da Allah na'am خامسا yace ثم قال سنة يتي فمن خالف قولهم دكا وند يسابع مغنى صحابي وفسر القرآن بخلاف تفسيره يفسر القرآن كيشي تفسير سوء فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا يا كسكري وجن دليل sannan kuma ya kuskure wajen abin da ya kafa dalilin a kai wato dalilin da ma'anar da ya bayar duk sun zama kuskure kenan to sai abu na biyar marji'i na biyar wajen tafsiri خامسا ما تقتضيه su ma maganganun tabi'ai kamar yadda na faɗa duk za a same su cikin ibnu kasir da waɗannan littattafai da na isara zuwa gare su sai ma taktabihi kalimat ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق لقوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله إن وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقوله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم wato marji'in ka na biyar wajen fassara shine alka- ma taktabihi alkalimatu min almaani abinda kalmomin qur'ani suke nunawa na ma'ana الشرعية أو اللغوية سواء معناها الشرعية أو معناها اللغة أنا أفسر هذا معنون سنة العربي كو معنون سنة الشريعة حسب السياق gwargwadon yadda jerin ayoyi ya nuna akwai jerin ayoyin da za a nuna maka lalle ma'anar da ake nufi a nan ma'ana ce ta shari'a akwai kuma da zaka fahimci ma'ana ce ta lugha kawai ake nufi an mayar da wannan ya zama marji'i saboda Allah ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wato mun saukar da littafi a kanka dan kaiwa mutane hukunci da abinda Allah ya nuna maka ma'ana abinda ka fahimta karkashin kalmomi ma'anar da kalmomi suka nuna sawa'un ma'ana ta larabci ko ma'ana ta shari'a da ko faɗin Allah ta'ala inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun mun saukar da shi ya zanto abin karantawa cikin harshen larabci dan ku hankalce shi wannan ya nuna akwai abin da zamu hankalta in mun san larabci da an faɗi kalmar zamu je mun fahimci me take nufi a larabci to ashe muna iya fasara alqur'ani da abin da muka fahimta na larabci yayin da bamu samu wata aya da ta cikaro da wannan fasarar ba bamu samu wani hadisi da ya cikaro da fasarar ba bamu samu magana sahabbai ko tabi'ai da ta cikaro da wannan ba ina ba an fahimta na'am فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي فإن اختلف المعنى المعنى الشرعي واللغوي أخ- أخذ بما يقتضيه الشرعي لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به Mm.
مثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم الشرعي قوله تعالى في المنافقين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا فالصلاة في اللغة الدعاء وفي الشرع هنا الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة فيقدم المعنى الشرعي لأنه المقصود للمتكلم للمتكلم المأهول للمخاطب وأما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق فمن دليل آخر
Mumtaz. Um, idan an samu cin karo da juna tsakanin ma'ana ta shari'a da ma'ana ta harshen larabci, to ana gabatar da ma'anar shari'a ne wajen fassara aya. Ga misali, Ubangiji ta'ala ya ce, wala tu salli ala ahadin minhum mata abadan. Kar ka yi sallah akan kowane ɗayan su da zai mutu har abada. Ana nufin munafikai. To kaga fa salatu fil lughati addu'a. Nafazin sallah a lugar larabci yana nufin addu'a. amma lafazin sallah a cikin wannan ayar ai yana nufin tsayawa akan gawar mamaci domin yi masa addu'a da wata sifa sananniya a shari'ance to kaga anan tsakanin waccan ma'ana ta addu'a tsantsa da kuma tsayewa da akan wata sifa sananniya kan gawar mamaci to wacce ake nufi ma'anar farko ko ta biyu ma'ana ta biyu ta shari'a fa yuqaddamu ma'anar shar'i sai a gabatar da ita wannan ma'ana ta shari'a li'annahu al-maqsud lil-mutakallim al-ma'hud bil-mukhatab don wannan shine makasudi ga shi wanda yake magana din dangane da wanda ake wa magana wa amma man ud'a ilahum ala wajhi al-itlaq min dalilin akhar amma cewa a kafa hujja da wannan ayar wala tusalli ala ahadin minhum ma'ana bi halatta baka wa munafiki addu'a to ba dai da wannan ayar za ka fa dalili ba sai dai ka nemo wani dalilin na daban a wani wuri amma wannan abin da take nuna kar ai musu sallah irin sallah da ake wa gawawwaki duk da sun furta kalmar shahada a sarari amma Allah yana yi musu sallah tunda munafuncin su ya bayyana na'am ومثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم فيه اللغوي بالدليل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم فالمراد بالصلاة هنا الدعاء بدليل ما رواه مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى وأم- نعم وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة كالسماء والأرض والصدق والكذب والحجر والإنسان
um, misali na biyu shine a samu cin karo da juna tsakanin ma'anoni guda biyu na shari'a da na harshe amma kuma sai a gabatar da na loga saboda wani dalili fadin Allah ta'ala kullu min amwani wa sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkiruhum biha wa salli alayhi abin da ake nufi da sallah anan kaga addu'a amma me yasa muka fassara sallah anan da ma'anar addu'a ba mu fassara ta ba da wata ibada da muka sani da wannan sunan saboda abinda Imam Muslim ya rawaito daga Abdullahi ibn Abi Aufa yace manzon Allah ya kasance idan an kawo masa sadaka wato zakka kenan to yakan yi addu'a ga waɗanda abin nan da ya musu addu'a din sai wanda suka zo da sadakar yace fa atahu abi bi sadakati sai mahaifina ya kawo zakarsa sai manzo Allah ya karba ya ce Allahumma salli ala ali abi aufa kaga addu'a ce wannan ke ku kaga as-salatu anan fussirat bi ma'ana al-lughawi la shar'i lakin adalna ila zalika li dalilin yastad'ihi saboda dalilin da yake nuna haka amma misalai na abinda ma'anonin guda biyu su haɗu da juna a kan kalma ma'anar shari'i da ma'anar lugawi kamar as-sama da al'ar ma'anar ta luga ita ce ma'anar sa a shari'a haka asirku haka alkazibu haka alhajaru haka al'insan dukkan su ma'anar sa ta shari'a ita ce ma'anar sa ta luga wato kenan kalmomin alqur'ani kenan zaka iya cewa kashi uku ne ta wannan fuska yamma dai waɗanda ma'anar shari'a da ta luga suka yi daidai su ne waɗanda wannan aka faɗa imma wanda kuma aka samu ta'abuzi tsakanin ma'anar lugha da ta shari'a kai tsaye za a gabatar da ma'anar shari'a wannan ita ce ka'ida amma sai fa in muna da wani dalili da ya sa mu kawo ma'anar lugha to shine sai mu kauce ma'anar shari'a mu fassara ta da ma'anar lugha saboda wancan dalilin kamar yadda ya kawo kulmin amwalihim sadaqatan tudahhiruhum wa tuzakkiruhum biha wa sallallahu alaihi sai ne الاختلاف الوارد في في التفسير المأثور الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على ثلاثة أقسام الأول اختلاف في اللفظ دون المعنى فهذا لا تأثير له في معنى الآية مثال قوله تعالى مثاله قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه قال ابن عباس قضى أمر وقال مجاهد وصى وقال الربيع بن أنس أوجب وهذه التفسيرات معناها واحد أو متقارب فلا تأثير لها فلا تأثير لهذه لهذا الاختلاف في معنى الآية.
abin da ke a tafsir bil ma'sur wato fasara alqur'ani da alqur'ani ko da maganar sahabbai ko da maganar tabi'ai ko da hadisi wannan shine a tafsir bil ma'sur shine ta al-ikhtilaf al-warid fi tafsir bil ma'sur sabani da ake samu wajen tafsir bil ma'sur wato ya kasu kashi uku na farko ikhtilafun fil lafz dun al ma'na ya zanto sabani da lafazi abin da kira khilafun lafzi wato wannan ya faɗi lafazi daban da na wancan amma ma'anar lafazin ɗaya ne kaga a hakikanin gaskiya wannan ba ba sabani bane ba in ka kalli zahirin sa yace fa la ta'tir lahu fi ma'anar aya wannan ba ya da tasiri wajen tantance ma'anar aya kamar wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah abdullahi da abu da ce qada ma'anarsa amara mujahid ya ce ma'anarsa wasa الربيع بن انس yace ma'anarsa aujaba bare ce waɗannan tafsirai gaba ɗayan su ma'anarsu daya au mutaqarib ko ma'anarsu makusantan juna ce fala ta'thir li hadha al-ikhtilaf fi ma'anar aya wannan sabanin ba da tasiri wajen ma'anar aya kar ka dauka maganar wasfa ta ci karo da maganar aujaba kada ka dauka maganar aujaba ta ci karo da maganar amara duk kace suna koma zuwa ga abu ɗaya ne to wannan irin sa zai kira ikhtilaf tanawwu' wato sabani na nau'in lafazi da aka yi amfani da shi amma ba ma'ana ba a hakikanin gaskiya ba sabani ba nan don maganar su magana ce guda ɗaya na'am الثاني اختلاف في اللفظ والمعنى والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما فتحمل الآية عليهما وتفسر بهما ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل لما تعنيه الآية أو أو التنوير مثاله قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه قال ابن مسعود هو رجل من من بني إسرائيل وعن ابن عباس أنه رجل من أهل اليمن وقيل رجل من أهل البلقاء
والجمع والجمع بين هذه الأقوال أن تؤمل أن تؤمل الآية عليها كلها لأنها تحتملها من غير تضاد ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل مم.
ومثال ومثال آخر قوله تعالى وكأسا دهاقا قال ابن عباس دهاقا ممنوعا وقال مجاهد متتابعا وقال إكرمة صافيا ولا منافاة بين هذه الأقوال والآية تحتملها فتحمل عليها جميعا ويكون كل قول بنوع من المعنى جميل nau'i na biyu shine ikhtilafun fil lafzi wal ma'na ya zanto an yi sabani ta fuskar lafazi kuma an yi sabani ta fuskar ma'ana lafazin sun sha bamban kuma ma'anarsu daban-daban to amma kuma wal ayatu tahtamilu al ma'anayn ayar duk tana iya daukan ma'anonin guda biyu da adami tabad don ma'anoni ne da suka sha bamban amma kuma ba su zama kishiyoyin juna ba ka sa akwai bambanci tsakanin maganganu su zama daban kishiyoyin juna amma ga su daban kuma ba kishiyoyin juna ba ina fata an fahimta idan aka ce wane ya bi dama idan aka ce wane ya bi hagu kaga wannan kishiyoyin juna ne ko shaka babu amma wane ya bi sama wane ya bi dama daban-daban ne amma kishiyoyin juna ne ba kishiyoyin juna bane ba dan sama kishiyar ta ita ce na kasa kaga ba kishiyoyin juna bane ba kenan. to galibi abinda malamai suke so ka kalla da zaran ka samu sabanin tafsiri ka tantance shin waɗannan maganganun guda biyu ko uku kishiyoyin juna ne ko ba kishiyoyin juna bane in dai har sun tabbata ba kishiyoyin juna ba to sabani yana da sauki hasali ma baka hikai to a matsayin sabani gashi nan zai buga misali yace sai a dauki ayar akan dukan wannan zantuka a fassara ta da su sai ya zanto wato a- a- irin wannan wa- wa- zantuka guda biyu da aka fassara aya kowane ɗaya an ambace shi ne don kawo misali amma ba don cewa shi kaɗai aya take nufi ba shi wanda ya faɗa nan can farko ya faɗa ne a matsayin misalin da ya iya shiga cikin ayar shi ma da ya faɗa na biyu yana ya faɗa ɗan zancen da ya iya shiga amma baya da'awar cewa wannan ne kaɗai ma'anarsa ina faɗa an fahimta ga faɗin Allah ta'ala wasu alaihim da ba allazi atinahu ayatina fansalaka minha fa atba'ahu shaytanu fa kana min al-ghawin zuwa ƙarshe waye allazi atinahu ayatina ibn mas'ud yace rajulun min bani isra'il abdullahi dan abbas yace rajulun min ahli al-yaman wani mutum ne daga yaman a wani kaulin kuma kace rajulun min ahli al-balqa wani mutum ne daga yankin balqa to waɗannan maganganu guda uku a hakikanin gaskiya ba ce shiyon juna bane ba kowane ɗaya ya faɗi wanda yake ganin ya iya shiga cikin ma'anar ayar ne ayar ita kuma duk ta haɗiɗiye su su duka ta fuskar ma'anarta dan ba ɗaya daga cikin su shi kaɗai ake nufi da ayar ba ana nufin dukkan wanda ya siffanta da wannan siffar sawa'un da shi na bani isra'ilan ko neman din ko na balka ko kuma in an samu wani a najeriya ma to duk shi ma duk ya shiga ciki kenan kaga ba tantance ma'anar ayar ake da wani mutum guda ɗaya ba yace wal jam'u baina hadhihi al-aqwal an tuhmal al-ayatu 'alayha kulliha a ɗauki ayar kan wannan ma'anoni gaba ɗaya da yana ta tamilu a min gairi sabat tana daukan waɗannan ma'anoni ko ba kishin juna bane wa yaqulu kullu qawlin dhukira ala wajhi tamthil ko wanda zance sai zanto an kawo shi ne dan misali cikin dubban misalan da za a iya shiga ayar sai mutum ya ambaci ɗaya kaga bayan nuna takaice ma'anar ayar kan wannan ɗayan ha kuma wani misalin faɗin Allah ta'ala wa kasan bihaka Abdullahi da Abbas yace bihaka ai mamlu'a al-ka'as da ma yana nufin kofi bihakan to shine ake nufin cikakke wani kaulin kuma mutatabi'a wanda abin da ke cikin sa ke bin juna kaga a cike da yake nan shi sa in kana zubawa kamar baya karewa yana bin juna wajen fitowa kenan ko in kana sha wa qala ikrima safiya abin da ake nufi da safiya abin da ke ciki garau yake ba garwaya shi da komai ba asalin musaffa ne ko khamrul lazzatin lisharibin ko ma'in ghairi asil musaffan kenan safi tatacce wanda bai garwaye da wani abu ba to waɗannan maganganu guda uku su ma ai bakin shi juna bane ba wato shi kofin ya shafi dukkan sufofin a cike din yake sannan abin da yake cikin kuma takaccen ne wato kowa ya faɗi dai misali ne kawai na kokarin kwatanto maka da kusa amma ba wai yana nufin ma'anar kawai wannan ce ba sai ce wala munafata baina hadhihi al-aqwal ba cin karo da juna tsakanin waɗannan ma'anoni والآية تحتملها فتحمل عليها جميعا ويكون كل قول لنوع من المعنى kowane zance sai zanto nau'i ne daga cikin nau'ikan ma'ana da sa iya shiga cikin fadin ayar sai misali na uku الثالث اختلاف اللق- اللفظ والمعنى والآية لا تحتمل المعنيين معا لتضاد بينهما مم.
فتحمل الآية على الأرجح منهما بدلالة السياق أو غيره to wannan ma abu na uku daga cikin sabanin shine a samu kididduguwar maganganun sahabbai ko tabi'ai wajen fassara aya ko maganganun lafazin da ma'anar sun sha bamban kuma ayar ba za ta dauke su ba su duka dan kishiyoyin juna ne kaga na farko lafazin ya sha bamban amma ma'anar ɗaya ce na biyu lafazin ya sha bamban ma'anar ta sha bamban amma ma'anonin ba kishiyoyin juna ba ne da aya za ta ɗauke su na uku lafazin ya sha bamban ma'anar ta sha bamban amma maganganun kishiyoyin juna ne ayar ba za ta ɗauke su su duka ba sai dai ta ɗauki ɗaya ta kyale ɗaya to wannan shine zai kawo mana misalin sai yanzu
مثال ذلك قوله تعالى إنما حرم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم قال ابن عباس غير باغ غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله وقيل غير خارج على الإمام ولا عاص بسفره والأرجح الأول wato fadin Allah ta'ala inna ma harrama alaikum almaytata wad dama lahmul khinzir Allah ya haramta wa mutane mushe da jini da kuma naman alade da kuma abin da aka kira sunan wani wanda ba Allah ba a ƙarshe sai Allah ya ce fa mun tsurra amma duk wanda aka- ya tilastu ghaira bagin baya mai zalunci wala adin baya mai tsallake iyaka fa inna Allah ghafurur rahim to Allah ya yafe masa dan ya ci ɗaya daga cikin waɗancan akan tilas gaira bagin ba yana azzalimi ba wala adin ba kuma yana mai ƙetare iyaka ba to me ake nufi da bagin da kuma adin azzalimi ko mai ƙetare iyaka abdullahi dan abar ce abinda ake nufi da shi bagin fil maitati wala adin fi akli wato ba zalunci ne yasa zai ci mushen ba tilas ce tsash larura ce domin idan har akwai wani abincin banda mushe to idan ya ci mushin ya zama mai kenan ya zama baghi to shi ko babu wani abincin sai shi gaira bagin fi almaita sannan wala adin fi akali da ya tashi ci ko bai cika cikin shi ya koshi ba a'a ya ci daidai yadda zai dana jin yunwa dan ka'idar cin mushe kenan ko kuma duk abin da aka haramta maka saboda larura da ka ta karkarewa sai ka koshi a wani gida ma da yake halal an ce ka kasa cikin ciki uku to kuma sai ka samu mushe sai ka cika gaba ɗaya ka kai su to abin da ake so ma yasuddu bihi al-mar'u ramaqahu abin da zai tsare wa mutum numfashi rayuwa ka ji ka daina jin yunwa amma baka koshi ba to wannan haka ake so larura dan larura ce ta saka ci to ka rike ne idan mutum ya ci mushe bayan ga wani abinci ya zama bagi idan babu wani abinci ya ci mushe kuma ya koshi kuma ya zama mai adi sharadin cin shine mai zanto gaira bagin wani adin haka abdullahi da abu zai fassara wakila wani kaulin kuma aka ce غير خارج عن الامام ولا عاصم بسفره abin da ake nufi da bazi shine al kharij an al imam wanda ya wa shugaba ta waye to shi wannan ko ya je wani wuri larura ta kama ya ci mushe ba zai ci ba tunda shi ya zama albazi kaga wannan sun ciro ba anan dai daga bayan bazat ihdahuma ala al ukhra faqatul allati tabghi dan haka albazi wanda ya wa shugaba ta waye wanda ya kiyarda da sulhu ko abin nan da aka nema a yi tsakanin shi da al'ummar musulmi to shi baya halatta ya ci mushi a wannan fasar kenan wala adin ko ba mai tsallake iyaka ba me ake nufi da ah, adi shine asin bi safarhi ba mai tafiya ta sabo ba ma'ana duk wanda ya tafiya ta sabo to ko larura ta sa ya ci mushi ba zai ci ba a bisa ga wannan kaulin ya yi tafiya dan fashi da makami ya yi tafiya dan sata sai yunwa ta kama shi ba wani abinci sai mushi suka ce to ba zai ci ba tunda shi su zai su ta sabo ci dan sun fasara adi cewa shine al'asi mai sako to kaga maganganu ne kenan wajen fasara aya maganganu biyu kuma kishiyoyin juna lafazin ya sha bamban ma'anar ta sha bamban magana farko ta ce bagi wato wanda zai ci mushe bayan akwai wani abinci adi kuma wanda zai koci aya ta ce gaira bagin wala adali ya zanto ba mai ketare iyaka bane ba zalimi bane ba amma magana ta biyu ta ce bagi shine wa dan tawaye adi kuma shine mai sako wajen tafiyarsa to kaga maganganu ne kishiyoyin juna malai ce wal awwalu wal arjahul awwal amma zancen farko ya furin jaye wajen fassara aya li'annahu la dalila لأنه لا دليل في الآية على الثاني مم.
ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة وهي واقعة في حال الخروج على الإمام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك وغير ذلك yace don ba wani dalili da zai nuna maka wannan magana ta biyu ake nufi da ayar baka da wani dalili ko da ka shiga ay- ayoyi da hadisai ba za ka samu ba ɗaya kenan wani annal maqsud bi hilli ma zukira abin da aka halatta wa mutum ya ci mushe ko abin da aka ambata cikin ayar shine daf'u darura dan a kawarwa da mutum da larura da ya samu kansa a ciki wa hiya waqi'atun fi halil khuruj ala al-imam fi halil safar al-muharram ita ko larura a iya samunta a cikin tawaye a iya samunta a tafiya ta sako wa gaira zalika a iya samunta kuma a tafiyar da ba ta sako ba to matakar akwai larura ta ko halatin cin me cin mushe din nan sawa'un tafiyar nan ta sako ce ko ba ta sako ba samun samun ganga a cikin larura shi yasa aka karanta maka ina ba ta fahimta kuma mutumin da yake tafiya ta sako kan ayyana a matsayinsa na musulmi ba kafirta yi ba to dan mai abin da ya shafi yan uwansa musulmi za a ce shi ba za a amfana da shi ba da haka a nan gurin idan mutum yanzu ko muku da wannan zancen shine idan aka ce mai tafiya sako ba zai ci mushe ba abinda wannan ke nufi wato ko da zai mutu sai dai yin waɗanda kashe shi kuma Allah ce wala taqtulu anfusakum kar ku kashe kanku wala turku bi aydikum ila tahluka to kaga yanzu wannan fatawar ta ba da dama mutum ya kashe kansa kenan kaga dole ya ci wani abu don ya tsare kanshi tunda tsare kansa wajibi ne wannan shine abu zance mafi inganci da haka sakon shi daban larura kuma da rahusa da shari'a ta bashi a matsayinsa na matafiyi daban dan an bashi rahusa baya nuna ba sako yayi ba za a yi masa hisabi kan wannan sabon ina ba ta an fahimta
ومثال آخر قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده أخرة النكاح قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الذي بيده أخرة النكاح هو الزوج وقال ابن عباس هو الولي والراجح الأول لدلالة المعنى عليه ولأنه قد روي في- فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم mumtaz wani misalin shine fadin Allah ta'ala wa in tallaqatumuhunna min qawli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariida fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdun nikah idan mutum ya saki mace kafin saduwa da ita ya farlanta mata sadaki aka daura aure sai kuma ya saki ta kafin saduwa da ita to wannan daura aure ya ba ta damar rabin sadaki fa nisfu ma faratu sai a ba ta rabin sadaki rabi kuma a dawo ma da kayan ka tunda baka sadar ita ba Allah ce illa an yi afuna sai fa in su mata din sun ce sun yafe ta ce ga sadakin ka gaba ɗaya ma ba sai na karɓi rabin ba aw ya afu allazi bi yadihi uqdatun nikah ko kuma wanda a hannunsa igiyar kullu aure take shi kuma yace ya yafe yace a ki rike na bar miki gaba ɗaya to wani ne allazi bi yadihi uqdatun nikah shine ali bin abi talib yace allazi bi yadihi uqdatun nikah shine miji Abdullahi da Abbas ce a shine wali wato ko mace ta yafe ta ce na yafe masa daki na ko kuma waliyin ta ya yafe a madadinta shine aya take nufi a ra'ayin Abdullahi dan Abbas amma ko mace ta ce ta yafe rike duka gaba daya ba sai na dauki rabi ba ko kuma shi miji ya ce a'a ni ma na bar miki ba sai na eh, rike dukan sadaki ba sai na karbi rabin ba wato miji shi ake nufi da allazi bai dai ukurfin nika a ra'ayin Abdullahi dan Mas'ud to kaga cikin waɗannan maganganu guda biyu tsakanin maganar Abdullahi dan Mas'ud da maganar Abdullahi dan Abbas wato Ali kai Ali bin Abi Talib nake son ce Ali bin Abi Talib ka ko shakka ba magana Ali bin Abi Talib ita ce tafi dacewa da zahirin aya warrajihul awwal lidalatul ma'ana alayhi dan ma'ana ta fi nuna miji shike da igiyar aure a hannu ba wai a wali ba shi wali ya riga ya bayar amma shike zai ce kuma ya fasa idan waliyin amarya ya ce na fasa shike na aure ya saku a sai miji ya saki kaga shine annabi bai di ukurdun nikah wani annahu qad ruwa fi hadisi wani ne sai ce an ruwaito hadisi ma daga annabi da yake nuna allazi bi yadihi ukurdun nikah shine wato ainihin azzawuj lil wali ina ga sai mu dakata haka saboda lokaci ya ja kuma ga akwai bukatar a dan samu dan tararawa kafin magrib ko Eh, to a- da zu mu yi tambaya ba da ranar idan akwai wanda yake da istifsar ko tambaya ko da minti biyar ne kadai ya minti biyar ina ga daga minti biyar ne sai mu taɓa ta kai ne gudu mun lokaci wa alaikum salam muktasar rin tafsirin ibnu kasir da alayhi sabuni yayi a gaskiya malamai ba sa ba da shawara ga dalibin ilimi ya saye shi dan yayi ta'addanci ga littafin ta'addanci mai yawan gaske na farko dai shi ya shafe isnadi wanda hikimar kawo isnadi shine dan ka koma zuwa ga hadisi ka ga ya inganta ko bai inganta ba yanzu ya mabudin da zai bude ma a kofar gano ya inganta ko bai inganta ba shi ya rushe maka ya kare mukullin ya war kofar a rufe to ta'addanci na farko kenan sannan akwai hadisai da dama da suka sami ayatu sifat wanda ya yi musu ba daidai ba a cikin tafsirin wata kwata bai dace ɗalibin ilimi ya sai littafin muktasar na ibn kasar da sabuni yayi ba gaskiya akwai kurakurai da dama na ilimi kamar da malamin suka yi shara zuwa gare shi معنى هذا يقول هل يجوز لطالب العلم أن يكون مفسرا إذا كان فاهما في إحدى كتب التفسير؟
wato fassara alqur'ani fa shay'un ne nisbi kasancewar malan dan muna tafsiri da azumi baya nuna matakin mu daya wajen fahimtar littafin Allah wani ya ko wani wani ya ko wani ya ko ni ba laifi bane ka fassara alqur'ani amma in zaka takaita bayani a daidai abin da ka sani abin da duk baka sani baka cewa jama'a baka sani ba to shikenan abin da yake laifi shine mutum bai san abu ba kuma yace sai ya faɗa to wannan shine kuskure kullum abin da nake jan hankalin ɗaliban ilimi shine iya abin da mutum ya sani sai ya tsaya su kun fahimtarsa yau mutane bayani gurgurdan abin da ya fahimta to wannan shi kenan ya riga ya huta idan aka zo na bai fahimta ba yace ku bi ni bashin wannan tambaya sai na bincika ko sai na yi tambaya shikenan magana ta riga ta kare dan sun bi ka bashin bayan nuna sai gobe ka zo da ansa daga nan har zuwa shekara guda kana da lokaci ba sharadi bane sai na kawo ansa ko manzara sun sunan yawon farkin zai shiga maka kuma ya faɗa su umar da aka dace aka je aka sulhu da biya ba a shiga ba yake cewa umar ki ta annabi ba kai kai mafarkin kace zaka shiga maka bai kai sunan sai maka wannan shekara na haka ne la ta dukkan da masjidil haram haka ne amma dole na ce kai wannan bana za mu shiga kenan za a shiga nan gaban to da haka gurgudan yadda lokacin da ka samu fatawa ko ka samu bayani kaga sai kai wa mutum amma za ka fi jin daɗin tafsiri in ya zanto madogarar ka ba littafi ɗaya bane ba ka dan hada littafai kowanne akwai abin da zaka amfana da shi ibnu kasir zaka amfana da shi wajen tafsirul masu qurtubi zaka amfana da shi wajen lugha da kuma abin da ya shafi fiqh kaga kowanne da abin da dinsa irin su littafin Jamaluddin al-Qasimi tafsir al-Qasimi mahasin ta'wil mutum zai amfana da shi ta fuskar fuskantar da ma'ana ta kaitacciya da lafazi ba mai yawa ba sannan kuma yakan yi intikadi dangane da Isra'iliya ya tattake su sosai ya nuna yadda aka yi zama da'ifi ko mawdu'i yana kokari wajen wannan to kaga tafsiri wato ka iya cewa wani babu ne da ya shafi fannoni daban-daban littafi dai baya wadatarwa da haka kuma ba abu ne da dama ake karewa rana ɗaya ba yanzu in aka ce bara misali ka fasara surutul bakara da azumi in har Allah sa dalibi ilimi ne kai mai kwazo bana kuma ka zo za ka sake maimaita fasarar surutul bakara sai an ji ta shawon banda ta bara saboda ka karu ta fuskar mai ilimi amma yan kawai dama fasara kake daga larabci zuwa hausa wannan ba bambanci tsakanin bara da bana in ma akwai bambanci to wayo ne za ka yi wa mutane da labarai da za ka yi ta kawowa wanda ba su da alaka da tafsirin dan dai ka cike lokaci to kaga wannan kuma daban amma ɗalibin ilimi na gaske sai kaga akwai bambanci ko shakka ba za a samu bambanci
sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam a bayan haka da yawa da cikin wasu na rubuta tambayoyi haka ina gani ba ka tambaya kamata ba tunda samina ce kuma kowa kofa guda ce gare ka za ka yi ta akwai tambaya ka tattauna ta kai tsaye tsakanin mu da malam saboda ka ba bukatan tambaya duk wanda yake da wani abu da yake so ya ce kai tsaye kawai tambayi malam ba lacca ne aka yi wanda ba a babu tambaya ta kai tsaye ba na biyu kuma akwai akwai littafin mala abdullahi still an kawo an tambayoyi da an so shi kan azumi bisa alkur'ani da hadisi da fahimtar magabata farashin sa naira hamsin na gani mala tambayoyin ta ne mai kyau kwarai da الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أما بعد قال المصنف رحمه الله ترجمة القرآن الترجمة لغة تطلق على معان ترجع إلى البيان والإيضاح وفي الاصطلاح التعبير عن الكلام بلغة أخرى وترجمة القرآن التعبير عن معناه بلغة أخرى والترجمة نوعان أحدها أحدهما ترجمة حرفية وذلك بأيوب ترجمة كل كلمة بإزائها الثاني ترجمة معنوية أو تفسيرية وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب مثال ذلك قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون فالترجمة الحرفية أن يترجم كلمات هذه الآية كلمة فيت... كل... آه، أنا أضاف كلمة كلمة كلمة ويترجم إنا ثم جعلناه ثم قرآنا ثم عربيا وهكذا فالترجمة المعنوية أن يترجم معنى الآية كلها بقطع النظر عن معنى كل كلمة وترتيبها وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي جميل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين abinda malam zai magana a kan a wannan wuri wannan matashiya shine tarjamatul qur'an ya kuma yi bayanin tarjama idan an ce a tarjama wato wannan kalmar ana ba ta ma'anoni daban-daban amma dukkanin ma'anar da ya takan kai ta komo ne zuwa abu guda biyu albayan da kuma al'iza tarjamahu bi ma'ana bayyanahu yutarjimuhu bi ma'ana yubayyinuhu wa yuwaddihuhu fa tarjamatu hiya albayan wal idah wannan a lugha kenan a istilahi kuma shine at-ta'biru an al-kalami bi lughatin ukhra akwai wadanda suke cewa naqalul kalami ila lughatin ukhra amma fadin cewa at-ta'biru shi yafi dacewa at-ta'biru an al-kalami bi lughatin ukhra wato fassara zance da wani yaran daban wato in yi zance yanzu cikin harshen larabci wani ya fassara shi da Hausa ko kai cikin harshen Hausa wani ya mai shi larabci wannan shine tarjama wa tarjamatul qur'an to in ko haka ake nufi to tarjaman qur'ani shine mai at-ta'biru an ma'anahu bi lughatin ukhra in yi bayanin abinda qur'ani ya kunsa na ma'anoni da wani yaran ba da larabci ba shi qur'ani yana cikin larabci in rinka bayyana shi cikin wani yare da mutane na suke ji kuma tarjama kashi biyu ce akwai abin da ake kira tarjamatun harfiya ta yadda kowace kalma mutum zai sanya wadda take a madadinta cikin yaren da yake fassara akwai kuma abu na biyu tarjama ta biyu shine tarjamatu ma'anawiyya au tafsiriyya wadansu suna kiran wannan tarjama din da suna ma'anawiyya ko su kira ta tafsiriyya wadalika bi an yu'abbara an ma'ana al-kalami bi lughatin ukhra ta yadda idan an tashi fassara zance a fassara shi da wani yare min ghairi mura'ati al-mufradati wat tartib ba tare da kallon jerin kalmomin ba wato ainihin a cikin harshen larabci ga misali dan ya fito da abin fili fadin Allah ta'ala inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun idan mutum zai tarjama harfiya kaga zai fassara inna idan yake inna sai kawo fassara ta da Hausa kamar yake lalle mu ja'alnahu mun sanya shi qur'anan abin karantawa arabiyyan da larabci la'allakum mai yiwa kudin ta akiluna ha hankalta to kaga wannan tarjuma harfiya kenan ta yadda kowace kalma da ka furta ta larabci sai ka nemo wadda kake jin za ta bada ma'anarta da yaren da kake fassara da sawan hausa ne ko wani yare na dabu to wannan ita take kira tarjuma harfiya shine fa tarjamatul harfiya an yutarjama an yutarjima kalimati an yutarjama kalimatu hadhihi al-aya kalimatan kalima ta yadda za a fassara kalmomin ayar kalma ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya fa yutarjamu inna thumma ja'alnahu thumma qur'anan thumma arabiyya to amma at-tarjamatul ma'nawiyya fa an yutarjama ma'ana al-ayati kulliha wato a fassara ayar gaba ɗayanta ba wai ɗaya ɗaya kun kalmomi za mu ba bi qat'in nazari amma ana kulli kalima ba tare da duban ma'anar kowace kalma ba wa tartibiha da kuma jerinta a cikin ayar wa hiya qaribatun min ma'ana tafsir al-ijmali ita ne tarjuma harfiya kusa take da abin da ake kira at-tafsir al-ijmali at-tafsir al-ijmali shine bayar da dunkulalle fassara game da aya kamar a ce maka menene abin da ake nufi da alhamdulillahi rabbil alamin suka ce abinda ayar take nunawa dukkan wani yabo da halittu za su yi ya tabbata ne ga Allah kaga wannan tafsiri ne ba domin idan ba, ba tarjama ba ce ba tarjama ce amma ma'anawiya ko kuma ce tafsiriya wato ayar na nuna dukkan wani yabo da halittu za su yi Allah ne yake cancantarsa ya tabbata ga Allah domin da tarjama harfiya ce zaka ce alhamdu dukkan yabo lillahi ya tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin halittu kaga tarjama harfiya kenan kana bin kalma kalma amma nan kana nufin dukkan wani yabo da halittu za su yi kaga sai ka fara kawo halittu wanda shine alalamina yana tabbata ne ga Allah sai ka dawo kan lillahi kaga wannan kana bada ma'ana ne a jumlace mai aya take ne to wannan abin da ake kira kinnan tarjama harfiya wato ba ruwanka da kallon jerin kalmomin a cikin aya kai dai abin da idan aka hada kalmomin gaba daya zancen me yake nufi sai ka fassara shi da yaran da kake son kai fassara to wannan shine kashi biyu na tarjama zai bayanin hukuncin su kuma حكم ترجمة القرآن الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من أهل العلم وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معها وهي ألف وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها باء وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجم منها جيم تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات
wannan hukuncin tarjama kenan yace ita tarjama harfiya wadda ita ce kashi na farko na tarjama game da alqur'ani mustahila ba ma za ta taɓa yiwuwa ba inda kasirin min ahli ilmi a wurin da yawa daga cikin malamai ba shi iya yiwa kaiwa alqur'ani fassarar da kun kalmomi zuwa wani yare wato daban wanda ba larabci ba wa zalika li annahu yuftaratu fi hadha an-naw domin abin da ya samu kace ba za ta yiwu ba malamai sukan kawo waɗansu sharuɗa dangane da ita tarjama harfiya la yumkinu tahaqquha ma ba shi iya yiwa wannan sharuɗan su cika ga duk wanda yake son ya tarjama da su sun ce ya halatta ya tarjama harfiya in wannan sharaɗin sun cika to sharaɗin ba za su iya cikuwa ba bisani kaga tarjamar ba za ta yi wukin wahiya ga bane duk wata kalma da ke cikin kamus din larabci to yanzu to akwai ta a cikin me a Hausa to wannan zai iya yiwa ba zai iya yiwa ba saboda ba zai yiwu ba al'amur basir na farko dai harshen larabci duk masu bincike akan yare sun yadda shi ne ausa ullugat shi ne yaren da ya fi kowane yare jari na kalmomi ba yaren da ya fi shi jarin kalmomi tunda ana kididdige kalmomi waɗanda ake amfani da su yau da goma za su kai dubu goma sha biyu gama garin kalmomi wanda a bakin kowane mutum da wanda ya karatu da wanda bai ba banda wanda tastakhdimu al khawas banda wanda ke bantattun mutane kamar ka ce masu ilimi wanda suka ma abuta fikihu ko ma abuta hadisi suke da wani yaren su ba yaren larabci ne da gobe ba an gane ko kalma ce yare ne mai rayuwa kaga wannan na ɗaya kenan abu na biyu kuma wato larabci yana ɗaya daga cikin yare na ilimi sabanin hausa baya cikin yaren ilimi yare na ilimi ne harshen larabci tun daga shi dai an rubuta qur'ani da shi an rubuta hadisi da shi an rubuta fiqh da shi an rubuta adab da shi an rubuta kuma laraba na wannan zamanin sun rubuta duk waɗannan ilimomi na zamani cikin harshen larabci yanzu idan ka je Syria idan ka je Lebanon ka je sauran waɗansu ƙasashe za a karanta medicine amma da harshen larabci sai ya kwararren likita amma ba jin turanci saboda ya karanta medicine ne da larabci sai ya kwararren injiniya amma kuma baya jin turanci saboda mai ya karanta injiniyancin sa ne da harshen larabci saboda duk wato ilimomi na zamani sun mayar da su cikin yaran su kaga yare ne wanda yake mutaharrik sabanin irin yarukan mu ko Hausa ko Fulatanci yare ne jami'i ba yaren ilimi bane ba yare ne kawai na mu yi magana a gida ko mu yi magana a gona ko a kasuwa amma bai shiga ɗakunan bincike na ilimi ba akwai kasawar mu ko shakka babu an yi kokarin fassara bukari da muslim da abu dawud da turmuzi da muwatta cikin harshen hausa amma fassara ce wanda take har yanzu ba a yi mata hidima ba dalibai da suke karatu a islamic studies a bayan university za a baka hadisai ashirin a ce ka yi ko ko hadisai hamsin ko wani babi cikin turmuzi a ce shine idan ka rubuta ka academic thesis ɗinka shikenan a baka sai ta digiri islamic studies to amma duk wannan rubuce-rubucen suna nan a ajiye daga ɗalibin da ya rubuta sai malamin da ya masa supervision kawai suka sani ba su leko cikin kasuwa jama'a sun gansu ba ba su shiga cikin waɗansu manyan labarari na duniya ba dan dan mai yaren ba zai zama yaren ilimi kawai yare ne na- na na titi kawai ba na ilimi ba to kaga larabci yare ne shi kuma na ilimi dai kenan sannan environment din da laraba suke zaune ya kawo manda inda bahaushe ke zaune zaman su a wani environment da ya zanto ban- banban da na bahaushe shi yasa sai a samu ciyayi da nau'ikan bishiyoyi wanda su kadai suke da su ba mu da su anan to kaga idan ga su su sun ba su sunan su a larabci kai kuma baka da irin bishiyar ma baka taba ganin ta ba, ballantana zanto tana da suna a Hausa to idan aka kawo ta cikin littafi sai kai yaya ma'ana ko dai mutum ya ce ciyawa kawai ya yi shiru kaga ciyawa ko ya ce bishiya kawai ya yi shiru ko kuma ya karya idan ya faɗi ciyawa kaga ya fassara ya fassara khas bil am ma'ana kawo suna am ya fassara wani abu wanda ke khas da shi wanda ya kamata ya fassara da shi da hakikanin ma'anarsa to wannan na ɗaya daga cikin abin da sa tarjuma harfiya ba za ta yi ba don dole a ce a samu kalmomi a wannan yaren irin wanda suke a wancan kaga ba zai yi sharadin farko kenan sai sharadi na biyu wujudu adawati lil ma'ani fil lughati al mutarjami ilaiha musawiyatan aw mushagatan lil adawati fil lughati al mutarjami minha a cikin yaren da kake son ka isar da sakon gare shi ya zanto an samu adawat waɗansu adawat ka rikitai na- na ma'anoni irin wanda ake da su a cikin wancan yaren da ka ɗauko magana nan hausa ce za ka fassara qur'ani da ita nan larabci ne to ya zanto duk adawat da ake da su a cikin harshen larabci akwai su a hausa a cikin larabci akwai adawatul istifham to akwai irin waɗannan a cikin la- a ci- akwai su a hausa yadda suke a larabci kawai bambancin nan an furta da larabci can kuma da hausa an gane ko akwai adawatul kasami akwai huruful jarri akwai huruful kasami akwai kaza akwai akwai akwai duk waɗannan ya zanto akwai abin nan i- irin adawatu shar duk ya zanto yadda suke da larabci akwai su a Hausa to kaga sa- samuwar waɗannan gaba ɗaya zai wahala kira samu waɗansu idan na zo na ce hal wace ce wadda take mukabilin ta a Hausa shin to an samu wannan to in to ko me mukabilin ta a Hausa ta gani in ta zahab azhab ma'aka ta gani misali ga dai in ce eh in a a ni yanzu tambayar ka nake ne ka ta zama har ta zama ba har ba wannan wani abu ne daban amma dai ina ina na kawo ne dan misali yanzu da ka dauki dukkan adawatul istifham akwai su a wannan yanzu idan ka tafi wawul kasami kaga ga wawul ga ba to me wawul kasami me fasara ta a cikin Hausa kenan wallahi sai ka ce me to billahi fa kaga akwai ma'anar su da la- akwai ma'anar su akwai bambancin ma'ana a larabci tallahi ba zan yi ba a ce dukan adawat na ma'ani da ake da su a cikin harshen larabci akwai su a Hausa a iya samun waɗansu amma ba za a sami waɗansu ba to ka ku samuwar wannan ɗaya ne daga cikin sharuɗa na a halatta maka tarjama harfiya daga nan wurin sai sharadi na uku تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حتى أعيد تركيبها في الجمل والصفات والإضافات wato ya zanto harsunan guda biyu sun yi kama da juna yaren da kake fassarar daga cikinsa da wanda kake fassarar zuwa gare shi sun yi kama da juna wajen mai kai tartibul kalimat wajen jerin kalmomi ka ku wani a nan gurin ba komai zai kare a larabci zaka ce ja'a zaidun kana nufin mai kaga a hausa sai ka canja zaidu ya zo ka kai sai ka fara gabatar da zaidu sannan ya zo a ƙarshe laraba kuma sai suka fara gabatar da ya zo sannan zaidu kaga ba kama da juna domin yadda muke jeranta kalmomin mu wato fa'ili ne ke fara zuwa kafin me kafin fi'ili su ku a larabci sai fi'ili ya fara zuwa sannan fa'ili kaga ba wani kama da juna ya zanto akwai kama da juna fi tartibul kalimat ina tarkibi ha lokacin da ake tarkibin kalmomin wajen gina zance fil jumal a cikin jumloli wa sifati haka wajen siffofi wal idafat da kuma idafa kamar yanzu abdullahi to wannan za a iya cewa abdullahi yayi kama da juna abdullahi wato bawan Allah nan gurin mun yi kama da juna mu da su tsakanin mudaf da mudaf ilayhi ko ne an fara gabatar da mudaf sannan aha malu zaidin kaga dukiyar zaidu nan ma mun yi kama da juna manzilu zaidin gidan zaidu wannan duk mun yi kama da juna wajen mudaf wal mudaf ilayhi amma a cikin wadansu tarakib din kuma za a samu bamban da juna to kuma so ake a samu ya daidai da juna a cikin dukkan tarakib to kaga wannan sharadin an faɗe shi amma ba zai tabbatuwa to daga nan fa sai ce وقال بعض العلماء
وقال بعض العلماء إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية أو نحوها مم.
ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك محرمة لأنها لا يمكن أن تؤدي المعنى بك- بكماله ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين ولا ضرورة تدعو إلى إليها للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية wani sashi na malamai suka ce ita tarjama harfiya ta iya yiwa ta tabbatu fi ba bi ayatin amma a wani sashi na aya au na hawaye ko makamancin aya kamar a samu ta yiwu a aya ɗaya ko biyu amma ba dukkan alqur'ani ba walakin na hawaye na amkana ta hakuku hasin hau zalik ko da kuwa a iya yin tarjama harfiya a wani bangare na aya ko aya biyu da haka tare da haka dai muharramatun haram ne a yi amfani da tarjama harfiya lianna la yumkinu an ta'addil ma'ana bi kamalihi dan tarjama harfiya ba ta iya baka ma'ana gaba ɗayansa kawai sai dai ta kusanto maka da ma'ana yanzu duk wanda zai zo ya fassara qul huwallahu ahad ko inna a'tainaka al-kautsar irin tarjama harfiya din nan mutum ba zai ji ma zauki na alqur'ani ba lalle mu mun baka al-kautsara to kai sallah ka soke rakumi lalle mai muna na maka shine mai yankakken baya shine tarjama harfiya din da zaka yi a nan gurin ba wanda zai ji wani ɗanɗano da inna a tsira take da shi irin inda da larabcin aka karanta ta yana jin larabci in har yana son a ji wannan ɗanɗanon wanda zubin larabcin ya nuna to ba zai tarjama harfiya ba sai dai ne tarjama ma'ana wuya to kaga wannan ya shiga bayani kenan ba daidaikun kalmomi yake fasarawa ba yana ba da madlulul aya ne abinda aya take nunawa a jumlacinta gaba daya ko kuma sura a jumlacinta gaba daya dan sai ka zo kai bayanin me ya alkausar din da kansa wani tafki ne a cikin aljanna yana da kaza yana da kaza yana da kaza sannan a ji dandana abin amma kawai mun baka alkausar ai mutum ba zai ji dandana abin mutum da bai san me alkausar din ba an bayyana sannan fa salli li rabbika wanhar to wace sallah ce ko menene me ya alaka tsakanin sallah da yanka fa salli li rabbika wanhar kaga wa- duk wannan abu ne da yake bukatan bayani karshe dai sai ya koma tarjama harfiya kenan a ma'ana wuya kai ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين سنة ترجمة حرفية باتت تأثيري أزوتي إذ تأثير القرآن على عربتين سيكي دسي أم تنجل عربتي ولا ضرورة تدعو إليها هو باب وتبكاتا تدول ما ذات ساسي أنيتا saboda mai lil istighnaya na habit tarjama ma'anawiya dan ha iya wadatuwa da ita ta hanyar yin tarjama ma'anawiya shikenan harfiya sai a kyalita ma'ana da in mun fahimci rancen sa nan wurin abin da ya fita da shi na karshe shine bai halatta ba tarjama harfiya sai dai tarjama ma'anawiya na'am وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكن إن, إن, إن أمكنت حسا في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعا مم.
اللهم إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه من يخاطبه من يخاطبه ليفهمها من غير أن يترجم التركيب كله فلا بأس وأما الترجمة المعارضة yace yace idan muka lura da wannan to sai muka tarjama harfiya in amkana in amkana hissan fi ba'd al-kalimat ko da ta iya yiwa a yi ta a wani sashi na waɗansu kalmomi fa hiya mamnu'atun shar'an to amma a shari'ance kuma an hana ta an hana yinta Allahumma illa an yutarjama kalimatun khassa sai dai in kalma ɗaya kawai za a fassara bi lughati man yuqatibuhu mutum ya fassara ta da harshen wanda yake yawa magana da ya fahama hadan dan ya fahimce shi min gairi an yutarjima tarkiba kullahu ba wai yana nufin fassara masa dukkan tarkibin ba to wannan babu nufi abin nufi dai a nan gurin eh, wato kila sai dai idan kamar mai jan baki ya ja maka inna a tsina kalkausar kafin ka shiga fassara sai ka yi maganan me hakikanin alkausar ka kawo hadisin da yake nuna alkausar da abinsa sannan sai ka ci gaba da bayani Allah yana cewa lallai mun baka alkausar to kaga nan ya ka halarta masa da me ka dauki kalma ɗaya da kake ganin ta fi zama rikici ka fassara ta ko ɗaya ko biyu ka fassara su zuwa ga yaransa don ya fahimci ma'anarsu sannan sai kuma kai sharhi to a nan gurin ka samu riba biyu ka samu ribar ya san ɗaiɗaikun kalmomi kuma ya san me madlulul aya ayar a jumlatanta kuma ga abin da suke karantarwa to yana ga yanzu za mu yi amfani da wannan wajen tafsiri zai taimaka sosai da sosai wato kokarin fassara ɗaiɗaikun kalmomin da suka fi zama baki a cikin aya da bayanin da za a fahimce su sannan sai a bayar da koma dalilul aya a madadin kawai ana ja inna lalle mu a tsaina mun baka a tsaina ka mun ba to kaga wannan ba zai ba da ma'ana ba shi yasa yawanci inda ake tafsiri irin wannan sai ga ana tafsiri mutane suna barci saboda su dama ba su dauka cewa sun je su fahimta ba a sun je wurin tafsiri don su samu lada eh tafsirin jalalain din nan an tafi jalalain ne kawai mutum ya je don ya samu lada ya shi dama bai je don ya fahimci wani abu ba نعم وأما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل لأنه لا محذور فيها وقد تجب حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة العربية yace amma tarjuma ma'ana wuya kuwa wannan kan ta halatta asalin hukuncin ta dan ma ta halatta lan na la mahdura fiha dan babu wani abu na hani a cikin tarjuma al ma'anawiyya wa qad tajibu hina takunu wasilatan ila iblagh al qur'an wal islam li ghayri an-natiqina bil lughati al arabiyya akwai lokacin da tarjuma ma za ta zama wajibi idan ta zanto ita ce wasila ita ce hanyar isar da alqur'ani ko musulunci ga waɗanda ba sa jin harshen larabci kamar mu yanzu a nan gurin duk wanda ya zo sai ya darasan darasin alqur'ani da larabci to ai shi ma bai yi dan ya samu masu saurare ba dole sai dai ya yi shi da Hausa don shine yaran da galibin mutane suke ji to nan gurin sai zanto fassara alqur'anin zuwa ga yaran mutane to ya zama wajibi to sai dai ba zai tarjama harfiya harfiya ba sai dai tarjama ma'anawiya eh
لأن إبلاغ ذلك لأن إبلاغ ذلك واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب isar da musulunci ya zama wajibi to kuma sai zanto ba ta jin larabci ashe yin amfani da yaren da za su ji dan a isar musu da shi din ya zama wajibi saboda ka'ida ce sananniya a shari'a ma la yatimmu wajibu illa bihi fa wajib da abin da wajibi baya ci kowa sai da shi to shi kansa ya zama wajibi wato dai isar da alqur'ani ta wannan hanya na yaren da mutane suke ji ya zama wajibi da wannan ne ma waɗansu malamai suka ce ya zama wajibi kenan fassara hudubar juma'a ga waɗanda ba sa jin larabci dan amfanin hudubar juma'a isar musu da sakon da ya shafe su idan liman ya zo yin larabcin sai ya tafi kuma ya zanto kashi 90 da biyar cikin 100 ba sa ji to kaga ba wanda ya fahimci me aka ce kenan to anan gurin dole a riga fassara tarji- a riga fassara wato huduba ta juma'a kenan dan mutane su rika fahimta ta salo guda biyu ko dai hanyar da waɗansu masallatai suke bi kamar a ce a fara tarjamawa kafin liman ya zo ko kuma a shi kansa liman lokacin da yake yi da tarjamar da hudubar a haɗe da akwai kamar mazhabin Abu Hanifa da suke ganin zaka iya hudubar ma gaba ɗaya da yaranka sai dai in ka tashi karanta nassi ka karanta shi da da larabcin sa sannan ka fassara saboda Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati kaga ba za ka ce saboda Allah ta'ala ya ce ya waɗanda suka yi imani in kun tashi yin sallah ka ja ayar ita ma da Hausa ba zai yi ba sai ka fara jan larabcin ta sannan ka fasara yin hadisi ne shi ma ka karanta shi da larabcin sannan ka fasara ga kuma kutubatul haja wanda ka bude fas- a hudubar da ita to kaga a takaice dai baka tsare ta hudubar daga larabci ba akwai larabci a ciki to amma ka yi amfani da yaran mutanen ka dan ka isa musu da sako wannan duk malamai sun yarda da wannan na'am لكن يشترط لجواب ذلك شروط الأول ألا ت- ألا تجعل بدليل عن القرآن alla tuj'ala badilan ألا تجعل بديلا عن القرآن بحيث يستغنى بها عنه وعلى هذا فلا بد أن يكتب القرآن باللغة العربية وإلى جانبه هذه الترجمة لتكون كالتفسير له wato sharadin da ya zai halatta maka a yi tarjama harfi almanawiya shi ne dole sai da waɗannan sharuɗa sharadi na farko Allah tuja ala badilan an alquran kana mai da wannan tarjaman ta zama ita ce a madadin alqurani ta yadda kawai idan muka zo a madadin mu rubuta fatiha kai tsaye sai mu rubuta fasarar ta da hausa duka ya boye tabbata ga Allah ubangijin halittu mai rama mai jin kai mu wallakin ranar sakamako kuma daga kan rubuta suratul fatiha ko muka yi wannan magana tamu da hausa ba da ce bai halatta ba dole a rubuta bakin gundarin bakin ayoyin sannan fassarar daga gefe ko kuma bakin daga sama fassarar daga ƙasa ka ja ayar da larabci sannan sai ka kawo fassarar ta da yaran ka din ka ja aya ta biyu ka ja fassarar ta ko kuma gefe da gefe kamar yadda tsarin buga waɗansu littattafan yake dole kai wannan wa ala hadha fala budda an yuktaba al-qur'anu bil lughati al-arabiyya dole a rubuta al-qur'anin da larabci wa ila janibihi hadhihi tarjama a gefe kuma ga wannan tarjama din da ta kuna kat tafsir lahu sai ta zanto kawo fassara ne tafsiri ne to kaga anan gurin ya rage yaran da mutum zai amfani da shi lalle kar ya bi yare na fassara daidaikun kalmomi dai idan yawan nan bai halatta ba dole ya bi yare na fassara ne ma'anar da aya take nufi sawa'un zai ne da Hausa zai da Fulatanci zai da komai ne dole ya yi wannan shi yasa ma abin da yake da wahala irin tarjama ka fassara wani littafi zuwa harshen Hausa to amma ana magana kan alqur'ani tunda shi yana da wadu khas magana ce ta Allah madaukakin sarki na'am الثاني أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترجم منها وإليها وما تقتضيه حسب السياق dole ya zanto wanda zai yi fassara din alimin bi mudallalatil alfas ya san abin da lafazza suke nunawa na ma'ana fil lugataini a cikin dukkan harsunan guda biyu al mutarjim minha wanda yake ciran ilimin daga cikinta wa ilaiha da kuma wanda yake fassara ilimin zuwa gare ta wa ma taktabihi da abin da kalmomin suke hukuntarwa hasba siyaq idan sun zo a cikin jerin zance dole ya zanto yana da zurfi a cikin larabci yana da zurfi a cikin hausa in zai fassara abin da yake larabci ne zuwa hausa in zai fassara hausa ne zuwa turanci dole ya zanto yana da zurfi a cikin hausa yana da zurfi a cikin turanci in larabci ne zuwa turanci dole ya san larabci ya san turanci cikakken sani ba wai sani na sama sama ba to kaga anan gure yana daga cikin abin da yake mai muhimmancin gaske duk da dazu na faɗa dan in yi raha da mu cewa yaren mu ba yaren ilimi bane ba amma akwai rubuce-rubuce na hausa da dama waɗanda za su taimaka wa mutum sanin shi kan shi harshen hausa wani kan ga cewa "Ah, to yare na da aka haife ni da shi sai kuma na je na koya ba haka bane ba yaren ka da aka haife ka da shi zaka ji kana da bukatan ka koye shi saboda iya shi da yawa na iya baka daman yin amfani da shi wajen da'awa a a nan Musa manzo ne fa guda an sauka masa da littafi a taurawa ka tabna lahu fil alwa min kulli shay mau'izatan wa tafsiran li kulli shay amma tare da haka yake cewa wa akhi harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i rid an yusaddiquni inni akhafu an yukadhibun ga dan wa na haruna ya fi ni fasahan harshe a hada an tare da shi dan mai da'awa din tare kaga a wajen da'awa akwai bukatan harshe na fasaha to kuma yadda ka san yare to shine zaka iya ta fitowa nau'an ta zance yana ɗaya daga cikin abin da ke jawo hankalin mai saurare to dan saboda haka kullum a matsayin mu na masu tafsiri guda biyun da sai muna lura su larabci muna bashi muhimmanci ma'rifatul mufradat sannan ma'rifatul qawaid kullum muna ƙara ilimin ta hanyar bincike ta hanyar nazari ta hanyar littafi ta hanyar menene yana yana taimakawa mutum sosai da sosai sannan kuma ita kanta hausa ta hanyar karanta rubuce-rubucen marubuta a cikin hausan ko sauraron waɗansu ƙwararru a cikin harshen hausan ko na makamancin haka mai dabara ko labarai yake ji a rediyo yana kokarin yana intikadin waɗansu kalmomi da yake jin ana amfani da su wadda ta daidai ya yabe ta wadda ba ta daidai ba ya ji ba ta masa daɗi ba wannan shine mutum kullum a kimtsayi shi kenan a rayuwa ta ilimi kullum kana da abin da ake kira al-aqlun naqid wato kwakwalwa wadda take nakadin al'amura da yawa yan uwa idan sun ce nakadi sukan dauka suka shine nakadi a'a an nakadu a cikin harshen larabci ko amma balaga abin da yake nufi shine tamyizul jayyid min ar-radi bambance abu mai kyau da mara kyau qul hadha jayyid wa barhin ala jawdatihi wa qul hadha batilun wa barhin ala butlanihi sai mana wannan abin kyakkyawa ne kawo hujja da ta sa ya zama kyakkyawa sai mana wannan baya da ke kuma kawo hujjar rashin kyawunsa wannan shine mai nakadi ashe mai nakadi ba wai kullum zai ce abu kaza baya da kyau kullum ya ta kwandamin ba haka waɗansu kananan masu bincike a fagen ilimi suke ɗauka musamman kuma yan boko sai su ɗauka wannan shine nakadi shine academic talent kawai a faɗa abu ka rushe wannan turawa ne suka mana wayo suka sa mana wannan a matsayin shine ilimi don su dawo kilar da mu baya a shi so ake idan ka ce wannan abun mai kyau ne ka gamsar da duniya me dalilanka ne da ya zama mai kyau idan ka ce baya da kyau ko me dalilan ka na zama sa mara kyau wannan shine nakadi ko da a cikin ilimin balaga haka yake to kuma haka yake so musulmi ya zama baya karban al'amura kawai dan titi ya masa ibla'in sa yaga ana yi a garin su mm sai ya nemi dalili me yasa zan karbi kaza ko me yasa zan ki kaza ina fata an fahimta to da kyau
الثالث أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن ولا تقبل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمور عليها بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه abu na uku shine mutum ya kasance ya san lafazza na shari'a bayan ka san lafazza da suke a larabci kuma ka san yadda suke a shari'ance dan ba kowace kalma ce da take da larabci qur'ani yazo da ita kuma zaka fasara ta da larabcin ta ba dole akwai kalmomin suna da ma'ani shar'iyya sallah zaka fasara ta da ma'anar ta shari'a sai ba in ka samu dalili da ya kautar da kai zuwa da zuwa ma'ana ta lugha kamar yadda muka yi bayani jiya haka zakka haka duk inda azumi zo zaka fassara shi da ma'anarsa ta shari'a sai fa in ka samu dalilin da ya nuna a'a a nan fa ba a nufin ma'anarsa ta shari'a ta lugha yake nufi to wannan yana da matukar muhimmanci ganewa tsakanin al-ma'ani al-shar'iyya wal ma'ani al-lughawiyya to mutum ya zanto ya san ma'anoni na shari'a sai ya cike da cewa ba kuma za a karbi tarjama ba ta alqur'ani illa min ma'munin alaiha sai ga wanda yake an amince da shi akai da yafi yakunu musliman mustaqiman fi dinihi sai da zai zanto musulmi wanda yake tsaye akan addininsa ba mai sakaci da addini ba to shine in yayi tarjama sai a karba dan idan za a karba daga wajen wanda yake ba mustaqimi ba to zai rika fassara abin da ya ga dama gwargwadon son zuciyarsa to kaga wannan bai zama amintacce ba wanda za a karbi tarjama sa kenan ina fata an fahimta shi yasa matsaba takin fahad da suke fassara alqur'anai da ake yi cikin yaruka da duk wanda ya je fassara qur'ani da ran sai kawo sai a buga to sai aka yi ta samun kurakurai da dama wanda masu yaran sai su ce ai wuri kaza wannan mai fassaran ya ce kaza ko ba haka yake ba a yaran ko ba haka yake a kaza ba to daga nan gurin sai suka rinka yin kwamitoci ba ma sa fassara kowane kowane fassara da aka wa alqur'ani da wani yare har sai sun nemi masana wannan yaran kuma wanda sun yarda da su cewa sun san kuma addinin musulunci su zo su yi bitan da abin da aka fassara din nan gaba daya su rubuta musu gyare-gyare da suke gani sannan su buga to kaga wannan ya taimaka wajen yada ilimi tunda yanzu su an fassara alqur'ani da kusan yaruka arba'in na duniya kuma suna nan suna ta buga su suna yada qur'ani ta wannan hanya ai ba karamin aiki bane wannan sosai da sosai a ciki kuma hadda Hausa da sauransu na'am المشتهرون بالتفسير من الصحابة اشتهر بالتفسير جماعة من الصحابة ذكر السيوطي منهم الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم إلا أن الرواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة لانشغالهم بالخلافة وقلة الحاجة إلى النقل في ذلك لكثرة العالمين بالتفسير ومن المشتهرين بالتفسير من الصحابة أيضا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس فلنترجم فل- فلنترجم فلنترجم فلنترجم لحياة علي بن أبي طالب مع هذين رضي الله عنهم wannan kawai makasudinsa ya ambata ma waɗansu da suka shahara da yin tafsiri a cikin sahabbai kamar kulafawar rashidun da kuma waɗanda aka ambata bayan su sannan da waɗansu kaɗan daga cikin tabi'ai kamar yadda zai bayanin su nan gaba to amma zai tarjama su a takaice ma'ana kowanne ɗan takaitaccen tarihin rayuwarsa a takaice wannan zamu bi shi kawai tunda ba ta ka'ida bace ba ta ilimi kawai za a karanta mana shi
علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عم رسول صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنها عنه وعنها وأول من آمن به من قرابته اشتهر بهذا الاسم وكنيته أبو الحسن وأبو التراب wannan na nuna ashe ya halatta mutum ya yi alkuniya biyu a ce maka abu fulan kuma da kuma abu fulan in guda biyun gare ka ya halatta kuma ka rike guda ɗaya din kawai gashi ana kiransa abul hasan kuma ana ce masa abu turam sannan shine farko wanda ya imani cikin zurriyar gidan annabi wato cikin alul baiti kenan ka gane mun awwaliyya din sa hal hiya awwaliyatun mutlaqa am muqayyada muqayyada amma awwalu man amana ala wajhi al-itlaq shine wa ala wajhi al-itlaq
أبو بكر
Khadija ba ta riga Abu Bakar ba. Khadija ta riga Abu Bakar. Khadija ta riga Sayyidina Abu Bakar. Ba yi wani dirisi ba. Wannan ta wuni da wala Ibrahim. Wa ai mun da ne ka karbe shi ne ma'ana tana jin tausayin sa ma'ana ba. Wannan ta wuni da Ibrahim. Akwai wata magana da na gari ta bani sha'awa. da wani malami ya kawo ta yace shi yana ganin ma da Abubakar da Khadija duk da su ne farkon wanda ya fara imani ba wanda ya fara imani shine warakatu min nawfal amma ko da waraka bai riga Khadija ba don Khadija ta nuna ta imani da tace kalla wallahi la yukhziyaka Allahu abadan innaka lataslu rahim wa taf'alu kaza wa taf'alu kaza tikin daga ababan da yake yi kafin ma ta je da hujjan waraka amma malam da wannan karamin za a shiga musulunci ba a shiga musulunci da shahada mana amma lokacin da aka je wajen waraka ibn nawfal kaga sai ce zalikan namusul ladhi nazzala Allah ala Musa ya laita ne akuna hayya laita ne fi hajaza idh yukhrijuka qaumuk yace ina ma zan zama ina matashi lokacin da mutanen ka za su kore ka ina ma ina da rai wannan shine hujjar da wadansu suke cewa kenan yayi wani da shi ya karrabi nubuwati tunda ya yarda cewa za a kore shi kuma ya yarda cewa mala'ikan da ya zo wajen su shine dawo mala'ikan da ya je wajen annabi Musa to wannan ita ce hujjar wanda suke ganin cewa shine ya fara imani ala kulli halin masala ce salatiya tana bukatar wata kwakwalwa da nazari da kallon nusus na sira amma dai cikin dai zuriyar gidan annabi dai wanda ya fara imani cikin halin baiti shine wato cikin dangin sa shine ali bin abi talib na'am ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وشهد معه المشاهد كلها وكان صاحب اللواء في معظمها ولم يتخلف إلا في غزوة تبوك خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في أهله وكان له وقال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي نقل له من المناقب والفضائل ما لم ينقل لغيره وهلك به طائفتان النواصب الذين نسبوا له, نسبوا له العداوة وحاولوا إخفاء مناقبه والروافض الذين بالغوا فيما زعموا من حبه وأعدتوا له من المناقب التي وضعوها ما هو في غنى عنه بل هو عند التأمل من المسالك wato Ali bin Abi Talib yana da wannan falala ya daga cikin falalarsa shine ya zama shine ke rike da tuta a waɗansu yakoki da dama da annabi ya fita sannan kuma dukkan yakoki da annabi ya je ya je in wanda yakin tabuka annabi ya bar shi a gida dan ya zama halifansa a gida yace amma tarda an takuna minni bi manzilati haruna min musa illa annahu la nabiyya ba'di ba ka san ka zame min kamar yadda haruna ya zame wa annabi musa ma'ana annabi musa da ya tafi munajati yace da dan uwansa haruna اخلقني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين wato ka zama halifa na a cikin mutane na to wannan in shi'a suna kafa hujja da wannan gabar wajen cewa aliyu ne ya fi cancanta ya zama khalifatu rasulullah li'annahu kana khalifatahu ama tabuk ya zama shine halifan sa a shekarar tabuk shine malamai suka ce a nan gurin khilafa din da aliyu yawa manzon Allah khilafa ce muqayyada ba khilafa ce mutlaka ba ta kasance kadai a gazo ta tabuk ban da wannan bai taba zama kuma alifansa ba a wadansu yakokin ai kuma annabi ya aje wani akwai ma tafiyar da zai yi aje abdullahi bin ummu maktum a gida me yasa shi bai da aure ya zama alifa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ba ina fata mu fahimta wannan da annabi ya sun yi tsaye ko daban-daban sun zamanto khulafa uku fil madina ba da an kharaja minha lissafa um waɗanda yake mutum biyu suka halaka ta hanyar Ali bin Abi Talib ma'ana ta in ma dai waɗansu saboda son shi waɗansu kuma saboda kin shi annawasib kungiya ce daga cikin khawarij asalin su su an kira su annawasib saboda mai saboda nasabu lahul adawa wato sun sanya adawa da kiyayya galibi na biyu talib har suna kokarin bice dukkan wata falala da sai yana da ita to su saboda kiyayyar da suke wa alibi na biyu talib ne sai suka halaka daga nan sai arrawatib الروافض su kuma sune yan shi'a su kuma balagu fi ma za a muhu min hubbi tsananin so da suka nuna game da shi shi ya halakar da su wa ahdathu lahu min al-manaqib allati wada'uha ma huwa fi ginan anhu har ma suka ta kirkiro karerai a matsayin falala da suke jingina masa irin abin da ya wadatu gabarin wannan karerai dan suna cewa yana daga cikin falalan Ali bin Abi Talib wato ya taɓa yin nafila raka'a dubu biyu tsakanin magariba zuwa isha'i shi ne ibn tamiya ce kaga sun zage shi ba su sani ba tunda jahilai ne a mutumin da zai na fila raka'a dubu biyu tsakanin magariba zuwa isha'i ya ruku inda da sujada take kaga ba sallah ba ibn tamiya ce ibn hajji sunna ce to gashi wani ya zo sallah annabi ya ce izi fa salli fa innaka lam tusalli saboda bai rubuta cikakken ruku'i ba ba da yanda za aka iya na fila raka'a dubu biyu tsakanin magariba da isha'i ya zanto kai cikakken ruku'i da sujada kaga da haka dai wajen ya bin sai su abin nan sai su yi maganganu waɗanda ba su dace ba sai ta kirkiro hadisai na ƙarya da su kaga akwai kalmomin da asalin shi'a ne suka faɗe su ko kuma hadisai na ƙarya da suka kirkiro suka jingina sai ga amma sun yaɗu har wajen waɗansu marubuta da yawa zaka ji marubuta ko wani lokaci masu wa'azi idan suka faɗa aliyu sai su ce karrama Allahu wajahu aliyu karrama Allahu wajahu ita kanta wannan kalmar bid'a ce su shi'a su suka kirkiro ta hikimar kirkiro ta suna so su nuna falalan Ali cewa duk cikin sahabbai shine wanda bai taɓa yin bauta ga gunki ba saboda shi ya musulunta yana yaro karami ma bai fara bauta din ba ballan a ce ya taɓa yin sujada ga gunki sabanin su Abubakar da Umar wanda dukkan sun zama manya bayan sun bauta gumaka daga baya suka musulunta to wannan sai su mayar da shi ɗaya daga cikin abin da ke nuna fifikon shi akan sauran sahabbai kun fahimci da gabar magana take ma'ana sai shi a tarihi shi ne ibn taymiya yake cewa mutumin da dai ya musulunta an ce yana shekara goma ko yana shekara sha biyu to wane ne yabi tarihin yaro ɗan shekara tun da yake shekara biyar har kai shekara goma sha biyu cewa bai taɓa zuwa gunki- bautar gunki da shi ba ko ya taɓa zuwa yace duk wanda ya faɗo na ba a wannan lokacin sai dai ya karya ko ya gina bisa ga zato amma ba bisa ga yaƙini ba sannan waye ke ce maka dan mutum ya taɓa yin bautar gunki daga baya ya zo ya tuba shikenan wanda bai taɓa yin bauta ba ya fi shi falala da akwai malaman da suke ganin wanda ya abu ya tuba ya fi falala sama da wanda bai taɓa yi ba dan tun da yayi shi ma'ana ya san daɗin abin in ma yana da daɗi amma ka- tsoron Allah ya sa ya nisanci abin to kaga fa falala shi yasa Allah ya ce inna Allah yuhibbu tawwabina sannan ya kawo almutatahirin daga karshe ba fara ambatan mutatahirin ba sai da aka an fara ambatan tawwabina sannan wajen ta'ibatin abidatin sa'iatin sa'ibatin sai da aka bar ta'ibatin sannan a ce me abidatin gashi ko abidatin din da su za a fara ambato ina fata an fahimta to so da kaga wannan kenan sannan cewa wai annabi ya ce ana madinatul ilmi wa aliyun babuha ni ne birnin ilimi ali kuma shine kofar birnin ibn taymiya yace sun su- su- su- su- wannan dai ƙarya ce ga nufin shari'a kuma ƙarya ce ga abin da shine hakikanin abin da ya faru dan annabi sallallahu alaihi wa sallam ko shakka babu shine madinatul ilmi amma laysa aliyun huwa babu hawa da bal sahaba kulluhum huwa ab- hum abwabu tilkal madina sahabbai gaba ɗaya sune kofofin wannan birnin ko ba haka ba wato birnin ba kofa ɗaya gare shi ba kofofi ne da yawa sai ta kawo hadisan da al'umma suna buƙatar su saboda shigar su a babuka daban-daban wanda duka daga cikin su ba wanda Ali bin Abi Talib ya rawaito yace wani hadisi ne a duniya yafi hadisin innamal a'malu binniyati shuhura babu yace amma Ali bai rawaito shi ba Umar ya rawaito shi daga bakin manzo Allah yace wani hadisi ne yafi muhimmanci irin hadisin al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mutashabihat sai annabi Umar bin Bashir ya rawaito shi Ali bai rawaito shi ba wani hadisi ne irin hadisin umar kan qatala an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah abdullahi bin umar rawaito shi ali bin abi talib da rawaito shi ba man hadatha fi amrina hadha ma laysa minhu aisha ta rawaito shi ali bin abi talib da rawaito shi ba addinin nasiha abu rukayya ne tamim al-dari ya rawaito shi ali bin yayi ta kawo hadisai waɗanda shuhurarsa ta kai shuhurar rana da wata wanda ali bin abi talib bai samu fadalan shi rawaito shi ba sauran sahabbai ne ce to idan ka ce ba kofar guda ɗaya ce duk wannan hadisai in sai mu ajiye su sai sun fito ta wancan kofar a ibn taymiya yayi ilzami sosai sosai a cikin littafin min hajj sunnatul nabawiyya fi naqd kalam shi'ati wal qadariyya littafi ne mai kima sosai da sosai to ci gaba ishtahara اشتهر رضي الله عنه بالشجاعة والذكاء مع العلم والذكاء حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتأوب من معضلة ليس لها أبو حسن ومن أمثلة النحويين قضية ولا أبا حسن لها مم.
وروي عن علي أنه كان يقول سلوني سلوني وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أنزلت بليل كذا بليل أو نهار وقال ابن عباس رضي الله عنهما إذا جاءنا السبت عن علي لم نعجل به وروي عنه أنه قال ما أخذت من التفسير ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب كان أحد أهل
na'am kana ahadu ahli كان أحد أهل الشورى الذين رشاهم عمر رضي الله عنه للتعيين الخليفة فعرضها علي عليه عبد عبد الرحمن بن عوف فأبى إلا بشروط لم يقبل بعضها ثم بايع عثمان فبايعه علي والناس ثم بويع بالخلافة بعد عثمان حتى قتل شهيدا في الكوفة ليلة السابع عشر من رمضان سنة أربعين من الهجرة رضي الله عنه
Ali bin Abi Talib ya shahara da da jarunta da kuma zaka'i kaifin hankali kenan har ya zanto wato Umar dan Khattab yana neman tsari cewa ya ubangiji kar ka jarrabe mu da wata mu'udula lokacin da Abul Hasan baya nan abin da ake nufi da wata mu'udula wato wata mas'ala mai wahalar warwarewa ta fuskar fatawa yana cewa ya ubangiji kar ka jarrabe mu da dukkan wata mas'ala ta fatawa mai rikici yayin da Aliyu baya nan ma'ana dan ya zama kamar wato marzi'i a wurin Umar dan Khattab wajen wadansu al'amura na fatawa masu rikici har kuma na daga cikin ma- a, misali da mata malaman nahawu suke yi qadiyatun wala aba hasanillah sai ga ga wata mas'ala ta zo kuma Ali bayan ma'ana ana nufin dai ya kai matuka wajen ijtihadi ga kuma irin abin da yake faɗawa ku tambaye ni ku tambaye ni game da littafin Allah ba wata aya face na san inda ta sauka da dare ne ko da rana ga kuma Abdullahi da abin da cewa idan har riwaya ta zo mana daga Ali to ba mu ma kwatanta ta da wata shikenan magana ta kare wannan dai yana fadalarsa gashi ya zama shine ɗaya daga cikin kwamitin shura da Umar dan Khattab ya kafa dan cewa su zaɓi shugaba a bayansa yana cikin mutum shida na ahalin shura da Umar dan Khattab ya zaɓe su abinda wannan ke nuna mana wato babu gaba tsakanin ahlul bait da sauran sahabbai Umar dan Khattab da baya san Aliyu ya sa shi ɗaya daga cikin memba na kwamitin shura da ba sa shi ba shi ma kuma da yana gaba da Umar da zai dai karba karbarsa ya nuna yayi ikirari da shugabancin Umar dan da bai da shugabancin sa ba zai karba ba sannan kuma inda mulki ne a gaban shi ana ciki fa Abdurrahman bin Auf yace mu nada kai kiyarda sai kawo sharuɗan da ya san ba za a yarda da sharuɗan ba bai karshe ya daga hannun Usman ya ce ni na yau Usman mu baya a nada shi sannan suka yadda su kuma sauran kwamitin kaga dai wannan yana sahabbai wato ba wai mutane ne masu son shugabanci ko rikici ba irin yadda su shi'a za su ta kawo wato maganganu waɗanda suke ba sahihai ba na'am
ثانيا عبد الله بن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي وأمه أم عبد كان ينسب إليها أحيانا وكان من السابقين الأولين في الإسلام وهاجر الهجرتين وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد wato wani lokaci aka ce masa Abdullahi ibn Ummu Abd kamar dan Abdullahi ibn Mas'ud wato ana kan jingina shi zuwa ga mahaifiyarsa kenan na'am تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم بضعا وسبعين سورة من القرآن وقال له النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام إنك لغلام معلم innaka la gulamun mu'allam wato lalle kai matashi ne mai ilimi ko wanda aka yi masa baiwa ta ilimi mu'allam kenan wanda aka yi wa baiwa ta ilimi manzo Allah ba da shaida kansa da wannan na'am وقال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد
alghabdu cikin abu shine tsantsarsa wanda ba garwaya shi da wani abu ba wanda yake son ya karanta alqur'ani yadda yake ba- bai garwayi da wani kuskure ba tsantsarsa to ya karanta ya koye shi a bakin ibnu umma abdu wato abdullahi dan mas'ud kenan na'am وفي صحيح البخاري أن أب- أن ابن أن ابن مسعود رضي الله عنه قال لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وقال والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزل أين نزلت ولا أنزلت آية في من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من أنزلت ولا أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه wannan dina daga cikin falalarsa sai dai malamai suka ce kila wani wanda bai fahimta ba ya dai karanta wannan maganganun nashi zai ga cewa kamar yayi tazkiyatun nafs Allah kuma ya ce fala tazakku anfusakum ya ce ni dinnan yana ɗaya daga cikin wanda suka fi kowa ilimi cikin sahabbai to amma yayi ta'abiri mai kyau da ya ce inni min a'lamihim bai ce ba inni a'lamuhum da ya ce inni a'lamuhum dun na fi su amma ina cikin waɗanda yan an tashi nuna waɗanda suka fito ina cikin waɗanda suka fi din ma'ana ka ga nuna wanda suke da fifikon ilimi suna da yawa shi dai yana cikin su ba kuma shi ne fi sauran ba to da haka suka ce wannan ba wai yana nuna haka bane dan ya tsarkake kansa ba wa inna ma yakunu zalika tahaddukan bi ni'matillah yana faɗa ne dan ya labarta mutane ni'mar da Allah masa kuma Allah ya ce amma bi ni'mat rabbika fahaddis dai kenan sannan kuma yana yin haka dan ya tallata kansa ga waɗanda suka zo baya su zo wurin su koyi karatu saboda mutum ne mai himmar karantarwa da yada musulunci domin ba wai ya faɗa bane wannan tsakanin shi da sahabbai ya faɗa ne tsakanin shi da tabi'ai wanda duk ya fi su falala tunda an yi ijma'in kowane ɗaya cikin sahabbai ya fi dukkan tabi'ai falala gaba ɗayan su ba wannan tabi'i da za a samu a ce ya yi daidai da wani sahabi na'am وكان kuma مما yana nuna muhimmanci ilimi tunda yake cewa duk daga abin da ya sani amma inda zai samu labarin wani malami a wani gari wanda ya fi su sanin littafin Allah kuma ya zanto cewa raƙuma suna isa garin yace larakintu ilai da na hau raƙuma na tafi garin wato dai kenan wannan yana zabar da mu wajen neman ilimi kar garin da malamin yake mana nisa matukar muna son mu je mu yi karatu na'am وكان ممن خدم النبي صلى الله man khadama
وكان ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان صاحبنا عليه وطهوره ووساده wa tahuri وكان صاحبنا عليه وطهوره ووساده حتى قال أبو موسى الأشعري قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم yana daga cikin falalarsa cewa yana daga cikin wanda suka wa annabi hidima fa kana sahibuna alaihi wa tahurihi wa usadi idan annabi na cikin halin tafiya yakan rike wa annabi takalma wani lokaci yakan rike masa ruwan tsarkinsa ko alwalarsa shine tahur da mun yi fataha na fa ya zanto kenan ismul ala ne abinda ake yin tsarki da shi tuhur kuma tsarki karan kansa in mun yi ban kenan wa wisadiki shi ke rike da abin sun fitarsa ko abin matashin kansa hatta kala abu musa al-ash'ari qadimtu ana wa akhi min al-yaman abu musa al-ash'ari yace ni da dan uwana mun zo daga yaman fa makasna hinan mun zauna muka dan dade a madina ma nara illa abdullah ibn mas'ud rajulun min ahli bait an-nabi sallallahu alaihi wasallam zamanin mu abdullah da mas'ud yana cikin ba ahlul bait liman ramin dukulihi wa dukuli ummihi ala nabi dan saboda yadda muke ganin yawan shigarsa da yawan shigar mahaifiyarsa wajen annabi sai muka dauka shi ma dan gidan ne wato wannan ya nuna yana da matsayi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam na'am ومن أجل ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم تأثر به وبهديه حتى قال فيه حذيفة ما أعرف أحدا أقرب هديا وسمتا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد بعثه saboda yadda yake yawan zama da annabi har sai ya tasirantu da shiriyar annabi ga shahar Huzaifa na cewa ban san wani ba wanda yake aqraba hadiyan wanda shiriyarsa ta zama mafi kusanci wa samtan haka ɗabi'arsa wa dallan haka hatta tafiyarsa ta fi kamancece ne abin nabi sallallahu alaihi wasallam da annabi min ibn ummi abd wato da- sama da abdullahi ibn mas'ud wato zama da shi sai yasa yana kwaikwayon halinsa har ya zanto cewa ya ya tsara sauran mutane kamancece ne da annabi ko cikin magana ko cikin zama ko cikin wani abu na'am بعثه عمر بن الخطاب إلى الكوفة.
wato sai wannan yi nuna in kana son mutum to kana son da abin da ya shafe shi yadda yake sutura yadda yake ci yadda yake sha yadda yake zama yadda yake barci yadda yake zama da iyalinsa da makwabtansa to soyayyar mu da annabi haka ya kamata ta gaba- ta gadar mana kwaikwayon yadda yake ci yadda yake sha yadda yake tafiya amma mutum yana son annabi kuma yana faɗa da abin da annabi ya rayu a kai kaga baya son annabi kenan labari yake kawai na'am بعثه عمر بن الخطاب إلى الكوفة ليعلمهم أمور دينهم وبعثه وبعث أمارا أميرا وقال إنهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاقتدوا بهما da an ce annuja ba zababbu kenan wato suna cikin zababbu ko cikin sahabban manzon Allah da haka da Umar ya tura su sai ce suna daga cikin zababbu cikin sahabbai fakta dan fakta dubihi ma ku koyi da su thumma amarahu ثم أمره عثمان على الكوفة ثم أغله وأم- وأمره بالرجوع إلى المدينة فتوفي فيها سنة اثنتين وثلاثين ودفن بالبقيع وهو ابن بضع وسبعين سنة na'am wannan Abdullahi dan Mas'ud kenan sai Abdullahi dan Abbas عبد الله بن عباس هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد قبل الهجرة بثلاث سنين لازم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ابن عمه وخالته ميمونة تحت النبي صلى الله عليه وسلم وضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه الكتابة وفي رواية الكتاب allahu al-hikmata ko اللهم علمه الحكمة وفي الرواية وفي رواية الكتابة وقال له حين وضع له وضوءه اللهم فقهه في الدين فكان بهذا الدعاء المبارك حبر الأمة في نشر التفسير والفقه حيث وفقه الله تعالى للحرص على العلم والجد في طلبه والصبر على تلقيه وبذله فنال wato بذلك lafazin مبارك- habr yana nufin malami sai zanto shine malamin wannan al'umma ko alhabru ko alhibru duk ma'anar su daya na'am gashi da kokari wajen neman ilimi da zagi dantse da sauransu don haka har ya samu matsayin da ya samu yace me فنال بذلك مكانا عاليا حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يدعوه إلى مجالسه ويأخذ بقوله مم.
فقال المهاجرون ألا تدعوا أبناءنا كما تدعو ابن كما تدعو ابن عباس فقال لهم ذاك فتى الكهول له لسان سؤول وقلب أقول ثم دعاهم ذات يوم فأدخله معهم ليريهم wato da منه yace ما da shi رآه.
zakun fatal kuhul wato saurayin dattijo kenan ko saurayi cikin dattijai ne ma'ana yana nufin shi hankalinsa irin na dattijai shekarunsa irin na yara eh da alkohol waɗanda sun kai shekaru arba'in haka zuwa makamancin haka ga shi yana dan kansa da shekara ashirin amma hankalinsa da tunaninsa da hangen nesa duk irin nasu ne da haka idan an kirawo ku shawara aka kirawo shi ku daina damuwa yace lahu lisanun sa'ul